mu ci gaba bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim yanzu haka muna daren juma'a ne daren 13 ga watan zulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da 24 ga watan 6 shekara ta 2021 wannan kuma in Allah ya da shi ne kaset na 416 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki a zaka mun karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam ya ba mu ikon aiki da su da amfana da su duniya da kiyama in ba manta ba ana jin mu da sauraron ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadithi salafiya wadda ke number 4 madarta ciror daskale out zaria kaduna state nigeria darul hadithi salafiya makaranta ce da malamin malam albani ya gina a wannan gari na zaria kaɗai don yaɗa da awashi da yake yi muna fatan allah ida nufi kuma allah sa albarka jiya mun kwana a babu sibamin zikiri ba a da salati wa bayanin sifatihi babun da ke tattauna mana bayanin musabbancin yin ambatan Allah maɗaukakin sarki bayan an sallame sallah kuma babu zai bayanin nau'o'in irin ambatan Allah ba na zikirin da ke ciki amma kafin nan wani ya mun tambaya ɗazu ko kwanzu ba magarban nan na ce to ko na manta ban faɗa ba ne babu da muka gama wanda ke bayani na neman tsari daga yanan abubuwa guda hudu ya ce bai ji an faɗi wurin da ake yinsu ba bayan an gama sallah ne ko ina ne to wata na zamanin ko na faɗa ko kuma na manta ne so yanan zikirorin da ake allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamati min sharri fitnatil masih dajjal ana yin su ne bayan an gama salatin manzon Allah a zaman tahiyya ta ƙarshe ina fatan fahimta tunda atayya ana abuwa kaman hudu ne zuwa biyar ko na farko akwai ita tahiyya din na biyu akwai in ka gama tahiyya sai kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na uku sai ai me kenan kuma shine sai ai wannan addu'a da makaranta bayan an gama salatin annabi sallallahu alaihi wa ana zaune sai a wannan Allahumma inni a'udhu min azabi jahannam wa a'udhu min min fil qabr zuwa dai karshen wannan addu'a din ina fatan yan wasan kwanci wannan abin a to bayan an gama wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da dama kuma cewa annan mutum zai zabi addu'a da yake so yi abu na uku na uku kenan ko tahiyya salatin annabi addu'a daga abu hudu din nan sai addu'a na abin da mutum yake bukata abu na biyar shine sallama wannan shine aikace aikacen da ake a zaman tahiyya na fatan fahimci wannan abin Allah ya mu dace na'am eh a matsayin wa min al-ma'asami wal magharibi eh mun karanta annabin cewa ƙari ne aka samu a ruwana na Aisha cewa annabi yana bayan waɗannan hudun yana ƙarawa da su an kalura wa min al-ma'asami wawu aqafu ne akan abin da ta wai ai takardin shi ne wa a'udhu bika min al-ma'asami wal magharibi ina fata ka fahimci wannan abin a haɗe suke sai dai wa'ancan su specifically an ware su annabi ya ce uzu billahi min arba da nemi tsari aka lissafo ɗan guda hudu din Allah samu dace to mun shiga sabon babi jiya mun kanta hadisin saubana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallame sallah yana neman gafara Allah sa uku sai ne faɗo wannan addu'a Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram wannan da mutum ya gama sallah to da abin da zai karya kenan insha Allah ta'ala mun bayani dalla dalla a karatun da ya gabata an fahimta sai dai ka iya cin karo da wani karatu wata ran watakila wani ce ai ita Allahumma anta salam wa minka salamu tabarakta ya dal jalali wal ikrami ana yi ne a cikin sallah kafin ai sallama me yasa saboda akwai ruwar hadisin da aka samu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta ne daga Imam al-Auza'i ne in kuma karatu da muka duka daga Imam Auza'i aka rawato to cikin ɗaliban Auza'i akwai mai suna Amr ibn Hasham al-Bairuti ya rawato daga Imam al-Auza'i cewa annabi yana ne kare ya qulu qabla salami annabi yana faɗin Allahumma anta salamu ka salamu kafin ya sallama ne ina fatan fahimta me wa kai gwannan karo wannan karatun musamman in uwana matasa masu gaggawa sai wani ce to ya kawo wani sabon karatu a shi wannan ruwayar da zo da wannan cewa annabi na faɗin Allahumma anta salamu minka salam kafin sallama ne ruwaya ce shaza kamar da shi al-imam al-Muhammad ibn al-Adam al-Ethiopiya fa'idantar da haka ina fata an fanci wani abun ma'ana ruwaya ce shaza ba mahfuziya bace mahfudiya shine ruwa da ke cewa manzon Allah sallama kana yaqul idan sarafa min salati akwai ruwa da mu za mu karanta an jima yanzu nan wanda ke ta idza arada an yansarifa min salati lafuzan guda biyu sun zo idan sarafa min salati idza arada an yansarifa min salati to malamai sun hada wannan guda biyu idan sarafa min salati wannan karin idan ya gama sallama idza arada an yansafi min salati to zai iya samun goyen bayan wancan hadisi muka ce shazi ne kenan idan ya nufin ya sallama daga sallah yana iya daukan komai ne idza arada an yansarifa min salati idan ya nufin ya tashi daga gama sallar shi je to ba zai tashi ba sai wannan din ina fata kun fahimci wannan abu me yasa muka zaɓi cewa ana yin shi ne bayan an gama sallah an gama sallama saboda hadisi za mu zo mu ji akwai ruwa abla dan mas'ud abla dan abbas da waye sun kara sun fito cewa annabi yana wannan addu'a ne bayan ya sallama sallah jama'a na fata an fahimci wannan abin Allah samu dace to sai mu koma kan matanin hadisi inda malam yake cewa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام مالتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة مال أبو بكر ابن أبي شيبة يبام حديثي وابن نمير da ibnu mayar kala su biyu suka ce haddasana abu muawiya malam abu muawiya ba mu hadisi an asim daga asim an abdullah bin harith daga abdullah dan harith an aisha ta radiyallahu anha qalat daga nan sha Allah kara mata da ta ce kana annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da mun Allah tabbata a gare shi ya kasance idza sallama idan ya sallame sallah lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu baya zama an fahimta ko lam yaq'ud alam yastamirra qa'idan kenan ba zai ci gaba da zama ba daga san da ya sallame sallah a yadda yake illa miqdara ma yaqulu sai gwargwadon abin da zai ce Allahumma antas salam ya Allah kai ne wanda ke kubatacce daga dukkan wani aibi wa minka salamu kubuta daga aibi ko zaman lafiya daga gare ka yake tabarakta zal jalal wal ikram albarkokinka sun yawaita Allah ma'abocin girma ma'abocin karamci da karamtawa ina fata an fanci wani abin wa fi riwayat ibn numair a riwayat muhammad dan abdullahi dan numair yake cewa ya zal jalal wal ikram me bambancin su da wannan kenan can ta ce mene tabarakta zal jalali wato an cire ya'un din amma a ruwa ibnu mai sai kawo ya'un ne da din to da an cire ba a bashi ba duk dai ita wannan ya'un ta ne da tana nan a wajen ina fata an fahimci wannan abin Allah sa mu dace so wannan ya karantar da mu kenan idan mutum yana sallah imaman ima kai liman ne ko kuma mamu ne ko munfaridi ina fatan fahimci wani abin duka wannan addu'a tana kan da liman da mamu da munfaridi zai faɗi Allahumma anta salamu minka salamun tabarakta da jalal kiram to idan liman ne ke sallah ina fatan fahimta kamar da mu gaba cewa an so mutane kada su riga liman watsewa daga masallaci kan sirga shi tashi ina sai dai in ya zaman zaman da ya dade dadewa da kuma mutane masu bukata su tashi da haka abin da ake so shine idan liman ya gama sallah ba zai zauna yana ci gaba da kallon gabas din shi ba ma'ana har yanzu ne limamin ku kenan a shi da ce miqdara ma yaqulu allahumma anta salam minka salam dan intabal din da ke tsakanin shi da zaman shi da kalkibla shine gwargwadon zai faɗo na astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram yana gama wannan siya kenan sai ya jiyo sai fuskanci al'ummar da ke suka yi iya malimanci ina fata kun fahimci wani abun Allah samu dace to kuma wannan haka yake galiban kuma limaman na gan haka suke ko za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala za mu ji ya juyewar take zai koma ya kallo na je ne koko zai tsaya kalli su mamun ne da abin nan koko zai kallo na bangare daban Allah zai samu dace to wannan hadisi akwai masail da Muhammad ibn Ali Adam al-Ethiopi ya kawo a cikin wannan babi din a ƙarshen wannan hadisi wanda ba dai duka za mu tattauna su ba za mu tattauna abin da muke ganin mutane sun bukata su insha Allah ta'ala ya kawo fi ikhtilafi ahli ilmi fi kum nuqsi fi makani salati ba'da salami na salati game da sabanin malamai game da mutum idan ya gama sallah ya zauna inda yi sallah din nan ingantacce magana dai shine babu laifi ba laifi bane mutum ya zauna wanda ba liman ba a inda ya sallah ina fatan fahimta hasali ma mustahabi ne a sallar asuba da annabi yake cewa idan mutum yi sallah ya zauna ya ta ambatan Allah har sai rana ta fito sai nafila za ba shi ladan aikin haji da umara bayan al'asar kuma aikin sabai ya cewa suna yin haka idan mutum yi sallah sai zuwa da ke haicin abu ya ci gaba da ambatan Allah har sai rana ta faɗo kuma ya sallah ina fata kun fahimta ku da Allah ya sa albarka a rayuwar salaf mu yanzu yake da lokaci a ce da an yi sallar asar ce kuma zama a masallaci har sai rana ta faɗi ko ba ka ba amma fa da zamu lura kyau ko za ga wani hobe da abin yi fa bayan la'asar din kawai zai je tafiri ne ta yawo kalli titi ya kalli mashina ya kalli sababbin motoci ya kalli yan mata sun ci gayu ya gai samari sun abin nan shikenan ko ba haka bane ba to amma kaga wannan rashin sanin kimar rayuwa da kimar lokaci haifar da haka saboda shi lokacin an baka ne ƙididdigagge yana ta tafiya ne to su salaf saboda suna da zurfin ilimi saboda sun san me ya kamata za ga suna zama su zauna sai sun yi sallah in su gama sallah sai har rana ta faɗi suna batan Allah sannan ai sallah aje ana gama isha kowa zai wanda gida ya shiga gidan shi ya je abin da ya kamata don haka magana dai ingantacce ya halasta mutum ya zauna da liman da mamu amma mamu aliman shi dole ne in yi sallah daga inda ke juyo kalli mutane kai kuma ba dole ka tashi daga inda kake ba ina fata mun fance wani abu Allah sa mu dace sannan mala ya kawo fitilafi al-ilmi fi tadawi fi mahallil fariḍ ba'daha hukuncin yin nafila a inda kai sallah kun fahimta kai sallar farilla yanzu a nan wajen a daidai wannan bagiran to zaka iya tashi kai nafila a wajen ko ko ba za ka tashi kai dafula a wajen ba shi ne sai ce ƙalar hafiz ibn rajab alhambali rahimahullah ta'ala alhafiz ibn rajab alhambali allah cikin drama yake cewa galiban kaji wani yana magana cikin fatahul bari na shi kunga akwai fatahul bari na ibn hajar al-asqalani akwai fatahul bari na ibn rajab alhambali kun bincika mun ko sai shi kada ikhtalafal ulama fi tatawwu'il imami fi makani salati ba'da salati malamai sun yi saɓani game da yin nafilan mamu a wurin da ya salla bayan ya gama salla fa amma ma qablaha fa yajuzu bil ittifaq amma kafin ya salli kafin wannan din zai ina fula din fa kada ta'ifatun tadawwuhu tadawwuhu fi makanihi ba'da salati wasu bangaren sun ce makaruhi ne mutum ya nafila a inda ya salla farilla wa bi qala al-auza'i haka auza'i yace wa sauri da imamu sauri abu hanifa wa malikun wa ahmad wa ishaq wa ruwiya an ali annahu karihu arwaito bayan wayannan malamai aliyu ma yana ganin makaruhi ne wa qala an-nakhai kanu yakrahunahu ibrahim an-nakhai tabi ne ke cewa to sabai sun kasance dai suna kyamar mutun ya sallar farilla a wajen ya kuma ci gaba da nafilfili a wajen wa rakhasa fihi ibnu aqil min asabi ahmada daga cikin ɗaliban imam ahmad mai suna ibnu aqil ya ce babu laifin haka din kama rajjahahu al-bukhari kaman da wannan shine tafiyar koko abinda bukhari rinjayar ونقله عن ابن عمر كمرت وكر ابن عمر والقاسم ابن محمد القاسم ابن محمد ابن ابي بكر صديق ina fatan fahimta sai malai cewa fa ammal marwi an bin umara fa innahu lan yaf'alhu wa huwa imamun bal kana ma'muman kadhalika qala imam ahmad abin da aka rawaita gabla da umar Allah ƙara masa da cewa shi bai aikata haka din ba a halin yana liman in yana liman ya gama sallah bai tashi a inda limanci mai ne ya nafila amma in yana mamu abladamar ya kasance na yin haka din wa aksar ulama ila yakrahunahu lil ma'mum zalika amma mafi yawan malamai ba sa kyamar haka ga mamu wa huwa qawlu malikin wa ahmada wannan shine magana imam malik kuma ra'ayin imam ahmad dan hanbali kenan malik cewa qad akhraja abu dawud hadithan yaqtadi karahatahu min hadithi abi rimsa radiyallahu anhu qala imam abu dawud ya fitar da hadisi wanda in ka kalli hadisin a zahiri yana nuna cewa makaruhi ne kai nafila a inda kai farilla cikin riwaya da abirin sa ya kawo cewa sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana sallah wa kana abubakar wa umar yaqumani fi saffil muqaddam da sayyidina abubakar da sayyidina umar su sun kasance sahun gaba suke zama Allahu akbar wannan sunna ne duk da hadisin zamu kanta zamu ji da'ifi ne amma wannan shine sunna ga mutanen da suke mutanen kirki rigirgi zuwa ga safin gaba abin bakin ciki da inda irina da sauran za ga cewa da yawa muna hawan feda a sallah me hawan feda shine makara nin sahun baya to ai mutum ya wani ma da wahala wani ya sati ba bai makara bai zama masa buki ba kun fahimta ka je karanta magabata kai sai ka ji wani ya ce shekara arba'in ba a taɓa kabar harama ba shi ba arba'in ba a taɓa cewa liman ce allahu akbar bayan ya ce ya gama shi shigo ce allahu akbar ba a gaban shi za a yi ina fatan fahimta haula hum rijal wannan su ne mazaje allahu akbar kar ka ɗauka yin bautar allah da suke kuma ya sa sun zama ragwaye a'a idan aka tashi zuwa yakan kafare su ne a gaba-gaba sojoji ne kuma ba wai lalaci ne kai ya kai su ga haka ba haka alƙan abin albe ke cewa ya ta yara da wasu mutane waɗanda in gari waye kana kallon fuskokin sun kwana bauta Allah maɗaukacin sarki sannan da rana ko mazaje ne wajen fama shine iktida'ul ilmi al'amala abin da ilimi ke hukunta shine aiki shine abin da ke tananata mana mu ɗaliban ilimi abin da ya kamata mu siffanta da shi kenan ba wai ilimi kawai shine in tara karatu in iya kaza ba in iya musalahu in iya jawowa ba in iya lirabi in iya balaga in jawo isnadi kaza in kawo ikhtilaful ulama'i akwai mazhaba guda 30 wani ya ce kaza duk ya kawo su da ka wannan fa duka fa in bai shigar da ni zuwa ga haƙiƙanin bautawa Allah da sun da kai ga Allah da sallama Allah da samun yaƙini da Allah ba wannan bai abin nan ba musamman a ce ka tara waɗannan katikan kuma a samu kana ƙarya subhanallah ina malinta ina ilimi ka tara a samu kana yaudara ka tara a same ka da siffofi gaba ɗaya irin na munafakai ina fatan fahimta saboda ana samu wani abu a cikin mutane sosai siffofi na munafakai kun bince wani abu abinda ake son an ga mutum yi ilimi ɗaliban ilimi to a ga cewa abin na tasi don abin da Allah ke cewa inna ma ya Allah min ibadihi sai ce al'ulama'u waɗanda suke tsoron Allah cikin bansa su ne malamai kenan ba tarin karatu ne malinta ba shine tsoron Allah ita ce malinta ya ku yan uwa ina kaina nasiha da duk sauran yan uwa musulmi cewa mu kiyaye al'amuran sallah mu daina matewan hawan fida mu tarbiyyaci kanmu har mu saba da ɗabi'a ta zuwa mu samu masallaci liman sai dai sami mu a cikin masallaci mun cika amma lokacin makana son ka da sallah sai ga mutum ɗaya ne a zaune ɗaya kuma na nafila sauran kuma duk suna can ba su taho ba dole liman ya fara ɗan dawur haka wani liman ba bai shirya nafila ba shi ma zai fara nafila duk ba ana haka ba wallahi abin bakin ciki ne ni abin na bugu na ni dai kaina wasu ɗabi'u na ganin bai dace a ce muna ana ganin mu da su ba gaskiya ina fata mun fahimci wani abin Allah samu dace ko mun ce salafiya ko salafus salih to shine tarihin salafu ake karantawa din su da aka ji wani ga yadda yake raga to ai shine salafiyancin ba wai salafiyancin shine na san Allah min bab ababut tauhidi babul asma'i was sifati babi kaza ana tarkici ba shine salafiyanci ba ai kuma baicin wannan akwai salafiyanci akin yaya suke rayuwa Allah dai samu dace malaki cewa kana abubakar wa umar ya koma ne fi safil muqaddam abubakar da umar sun kasance suna zama ne a sahun gaba an yaminihi a dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana rajulun qad shahida takbiratul ula min as-salati ya kasance akwai mutum ya halarci kabbara farko a cikin sallah fa salla nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama annabin Allah da amince Allah tabbata ga shi zama yayi sallah thumma sallama an yaminihi sannan ya sallama a dama da shi wa an yi sarihi da hagu da shi hatta ra'aitu baya da haddaihi har sai daga hasken kundu kuke manzan Allah sun man fatala sannan manzan Allah ya juya ya sallame faƙamar rajulu alladhi adraka takbiratul ula wannan mutum da yazo samu kabar farko sai miƙe liyashfa dan yi nafila wa saba ilaihi umaru sai sina umar Allah ƙara masa ya zabure kanshi fa akhadha bi mankibayhi fa hazzahu ya kama kafada shi girgiza shi sun makala sai ce ijlis zauna fa innahu lam yahlik ahlul kitabi illa annahum lam yakun baina salatihim faslun ai ba abin da halaka da ahlul kitabi sai dan kasancewa babu rabbe babu rabewa tsakanin sallar su ta tsakanin wannan sallah da wannan sallah din sai dan mutun ya gundura farafa annabi sallallahu alaihi wasallam basarahu sai aka ce annabi sai daga kallon idan sai kalla faƙali sai ce asaballahu bika ya ibn al-khattab ya kai umar ɗanka da Allah datar da kai ko kuma Allah ya datar da kai to wannan hadisi in kulo kenan me ke karantawa yanzu wannan an gama sallah a daidai da ya sallah ya mene ya tashi zai kawo nafila umar ya zauna da shi to shine malike cewa da a ce wannan hadisi ya tabbata sai zama dalilan waɗanda suke ganin makaruhi ne kai nafila a wajen da kake a inda kai sallafar Allah amma duk da idan ka tsaka kalla hadisin da kyau ba zai zama dalilin wannan abun ba inna ma zai zama dalilin menene mai Umar ya ce ahlul kitabu sun halaka yin saboda ba bambancewa tsakanin sallarsu da wannan kenan idan mutum ya bambance fa kaga kenan wannan hukuncin bai hau kansa ba ta ya kamar ya kenan kamar yi magana da wani a wani an dawo lafiya ya kasuwa an dawo kaza kaza kaga ba a wani a cikin sallah ina fata kun fahimci wani abin ko kuma ya dan gusa kaɗan kamar da aka ji mutane suna ɗan yi mutum ya dan matsa gaba kaɗan kaga abin da hadisin yake nufi kenan ma in wannan za a tafi shi yasa za mu je abdullahi da barke cewa to menene ya fi bambance sallah fiye da ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum an san fasul kenan Allah sa kun fahimta so sai dai hadisin maliki cewa hadisin ne da'ifi wa hadal hadis da'ifun wannan hadisi ne da'ifi kamar da zai faɗa gaba sai malai cewa hadal hadis inna ma yadullu ala karahati an yasila al maktuwa bi tadawwi ba'daha min ghairi faslin ce kaga wannan hadisin yana nunin karhanci ne a hada farilla da nafila ba ta da an bambance ba wa in fasila bi taslim ko da ya rabe da sallama din inda haka ya tabbata kenan jama'a na fatan kun kunce wannan abin to malan sai ci gaba yadullu alaihi aidan marawa as-sa ibn zida qala sallaitu ma'a muawiyata al-jum'ata fil maqsura falamma sallama qumtu fi maqami fa sallaitu falamma dakhala wanda yake falamma da khala arsala ilayhi fa qala la ta'ud lima fa'alta idza sallaita aljum'ata fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw takhruja fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amarna bi dhalika alla nusala alla tusala salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja akhrajahu muslim sai malam ce abin da ya nuni ga wannan bayan da ya gabatar a gaba cewa an hana hada farilla da nafila ne mene min gari fasli amma an samu fasli fa babu lamfi ce shine abin da as-sa'i ibn zida ya rawaito kala ke cewa sallaitu ma'a muawiyata al-jum'ata fil maqsura nayi sallah da muawiya sallah kuma ta juma'a al-maqsura can inda muawiya ke shugabanci falamma sallama lokacin da ya sallame muawiya qumtu fi maqami anan inda nake sai na miƙe fa sallaitu sai ni nafila falamma dakhala arsala ilayya da muawiya gama ya shiga office din shi shige can gida sai aiko mun faqala sai ya ce la ta'ud lima fa'alta muawiya kenan wato mutum ne wanda ke da hikima sosai muawiya ibn abi sufyan ba shi yasa a lokacin shi a shekar shi aka ce amul jama'a duk da an ya mutse amma da hakan kargan mulki Allah ba shi hikima da basirin tattaro kowa ya iya manji ɗin kowa har aka ta wannan shekaru ɗin ina fata mai da shi za ake cewa malikun mimulukin musulmina ana yaba mai akan wannan wato ƙwarewa da shugabanci da yake da ita a zamanin saɗin Allah sa kun fahimta an fahimci wani abin ko yanzu madadin ya ce kai zauna kagan umar ne ba zai bari sai an yi ba ko ko zai bari sai an gama ha umar zai ce kai zauna ina fatan fahimta amma irin mulkiyar siyasar muawiya sai bari bari ya jawo tunda wannan malami ne zo gida in maka nasiha ka je da abin yake shine sai da ya shiga gida fa arsala ilai sai aka cewa in zo fa qala sai ce la ta'ud lima fa'alta kakka sake aikata abin da kai din nan idza sallaita aljuma'a idan ka sallar juma'a fala tasilha bi salatin hatta tatakallama kar ka haɗa wannan juma'ar da wata sallah har sai kai magana tukuna aw takhruja ko kuma ka yi amma ka fita sai ka dawo ka dora fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama domin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi amara na bi dalika shi umarce mu da yin haka cewa Allah tu sala salatun bi salatin kar a sadar da wata sallah daban da wata sallah wadda ba ita ba hatta na takallama au nakhruja har sai nayi sai mun yi magana ko sai in mun fita wannan hadisi akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi din to kun ga wannan hadisi tun da ya tabbata ingantacce daga Muawiya kenan nassi ne akan matsala kenan kenan ba daidai bane da mun yi sallah in ma juma in ma ba juma'a ba daga gama sallah saboda kai abu nan zumbur sai ka tashi ka ce Allahu akbar ka fara nafila to annabi ya hana haka nakan ga wasu kan yi irin wannan din ko juma za ga wasu na sai da an gama juma sai ga mutum ya tashi haka manafila to amma sai dai in mutum na sai haka sai ya fara gabatar da abu na magana ina fatan fahimta ko in kana da demo minti ka dan zuba ka baka ka dan tattauna ka murza haka ka dan korafe wata wani abu kina cewa ka bar waccan sallan ka rabe su ko kuma me kenan shi da abin da muka gada wata kila baka san wannan abin da ake yi ba canza waje an gama sallah ko ba gana yi ba to kaji dalilin kenan mutum ya gama sallah sai ya ga to bare sai ga mutum ya matsa daga nan zuwa can wajen ina fatan fahimta na taba karanta wannan kaci a cikin Amiru Sanani amma ban ke tuno ingancin hadisin ko magana a yanzu cewa ma akwai hikima haka duk inda kake sujuda zai maka shaida ranar alkiyama kaga kokarin na farko an aiwatar da umarnin manzan Allah na raba saloli ta hanyar tashi daga nan ka je nan sannan kuma ka samu fa'ida na ƙarin shuhada da su maka shaida na alƙiyama jama'a na fatan fance wani abu to wannan dai ita ce ingantaccen magana insha Allah ta'ala babu ba daidai bane ka tashi kai din sai ka rabe ko kayi magana in ko muka ga wannan yin haka din to abin da ya kamata shine mu jawo hankalinsa kamar da Muawiya yayin wannan bawon Allah cikin hikima Allah samu dace mun ce idan liman ya gama sallah kuma na ga ce shine abin da yake kan shi bayan ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamin ka salamu tabarakta ya jalal aka ce me zai yi shine zai juyo kalli mutane ko ina fatan fahimta wannan shine sunna dan wasu liman zaka cewa in aka haka suka gama sai ga kaman kunyar mutane suke sai ga sun koma suna kallon ko ko me za a ce kenan arewa ko kudu ko yawa sai ga sun koma ko suna kallon arewa ko suna kallon kudu ba za su iya fuskanto malamai abin mamunsu ba to nan sai al'adar ke cewa في المسألة الخامسة في اختلاف أحاديث ورد في استباب إقبال الإمام على المأمومين بعد التسليم مسألة musahabbancin liman ya waigoyin ga kallon mamunsa baya gama sallama wa anna zalika kana hadin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ita ce shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malice min ha daga cikin hadisan hadisi samurta bin jundubin radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla salatan aqbala alaina bi wajhi akhrajahu al-bukhari hadisi na farko shine hadisin samura dan jundub Allah kara masa dake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata ga ya kasance idza salla salata idan yi wata salla ya gama aqbala alaina bi wajhihi sai manzon Allah ya fuskanto mu da fuskar shi yana kallon mu muna kallon sa ina fatan fahimta ko wannan hadisi ne shi kada ya shi mu hujja ko ba haka ba malin cewa min ha daga cikin hadisan hadisin bara bin azib radiyallahu anhu qala hadisin bara dan azib Allah kara masa da yake cewa kunna idza sallaina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance idan muke sallah a bayan manzon Allah tsaya da abinci Allah sabata a gare shi ahabbabna an nakuna an yaminihi muna so mu zama a dama da manzan Allah sallama li yuqbila alaina biwajihi saboda ya fuskanto gare mu da fuskarsa sai zama ta bangaren dama kenan manzan Allah ke fara juyawa rawahu muslim abu dauda wa min daga cikin hadisan da malam ce hadis zaid bin khalid al-juhani sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata subhi al-hudaybiya ala ithri sama'in kana min al-layli falamman sarafa aqbala ala an-nasi wannan hadisi zaid bin khalid juhali rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana sallah asuba a Hudaybiya bayan an yi ruwa da daddare bayan ya gama sallama sai ya fuskanto mu da fuskarsa to wannan yana mana cewa lalle ilallan sunna shirye manzon Allah shine haka din in an gama sallah liman ya baigo ya fuskanci al'ummarsa liman fahimci wani abun ko malace tambihun ga wata fadakarwa tambihin ga wata faɗaka ce alhikimatu fi istiqbalihim an yu'allimahum ma yatajuna ilayhi hikima da yasa annabi ke jiwa ya fuskanci sahabbai in ya gama sallah shine mene ya karantar da su abin suke bukata wa ala hada yahtassu biman kana hawlahu fi mithli hali sallallahu alaihi wasallama min salahiyati litalimi wal maw'ida to akan haka wanda yake irin wanda ke a irin matsayin manzan Allah sallama da irin sifa shi ma abin da ya kamata yake kenan shine yanzu kaga in kun tumanta ba kuma ta kwanaki mi wannan karatun cewa wajen zaben liman muna kurakurai yana ga cin al shai'a a cikin al'umma musulmi wajen zaben liman na farko dai ba ma samar da waɗanda suka kamata zama limamai a cikin rayuwar muhayya na sha faɗa wannan maganar Allah ne sa albarka ya samu faɗaka shine kullum muna iya ƙoƙarin samar da injiniyoyi da likitoci da lauyoyi da suwaye da suwaye amma ba mu da ƙoƙari kuma a aikace ba mu da ne samar da malamai da limamai da kuma ladanai ba haka bane ba hmm? kowane uba mai shirya ɗan shi gama kawai na zai je ce yana da wani yayin shi na can npc maza ka gama tun wani suna wajen ko haka ba in ji ga abin nan wani matin an ajiye mishi ana ta ga vacancies a nan da yawa sai a hana sai nashi ya zo abin nan kowa na so zama lauyoyin mu suna cewa mu mun yi baya ba mu da lauyoyi wane ne wane ne an danne mu saboda ba mu wannan ce kuma mai fiz ya ce ai mutane ba su iya fiz ba ne mai chemistry ya ce ba iya chemistry ba mai wane ne ya ce ba iya ba teacher kuma ya ce ai abin nan system of education ne ya collapsing don kowa da abin shi kowa kokarin zaga mutane himma da suke shine wannan samar da harkokin rayuwar duniya amma waɗanda su mana aiki services na addini wancan services na duniya ana ta yi amma services na addini sai gaban mu damu ko oho akan wani abin duk wanda ka ga yana wani kokarin ya samu wani abu na ilimin addini ko iya tsayin daga kokarin shi ne mafi yawa mafi yawa ƙoƙarin mutane ke yi a da ne iyayen suke kama masu kai makaranta ina fatan fahimta in kaga mutum ya kai ɗan shi makarantar islamiyya da galiban ko yana jira ya ciwa yake ne kawai ba haka bane ba jira kawai yake ciwa ya da haka ya zo da shi a gida to kai e ka ga wa ina dubu talatin da biyar na biya ba wallahi kakka sake faɗi ba za ka shiga jami'a ba in baka da shi kaza da kaza da kaza ka gani yanzu mutane in mutum bai ilimin nan ba shi kenan abu na ta ga mutum tun abu bai shiga yaro ba sai shige shi so da haka da yarin ya cewa in malamin islam ya zo ce ah yalla bai ban ga wani ya dawo makaranta zai ce ai wallahi ya fara makaranta ka kenan kai a waje ba makaranta ke ba kenan ina ba ta fahimci wannan abun wannan fa mutuwar kwakwalwa ce cutuwa ce gare mu jama'a ina ba ta fahimta da haka za a wayi garin manzo Allah ke cewa za a wayi gari ba malama tunda ba masu koyi ilimin rizo da zama kenan gobe ba malamai ba masu aikin malinta da haka sai zama zuba gadi zai wahala ka je masallaci ɗaya biyu uku kai sallah ina baka wani asami ɗin ka kai sallah a tsanake tsaf kamar da kai sallah a nan wajen ka duba gani yadda aka yi sallah a nan ka je ka hani'an mari'an kun fahimta ko wasu masallaci irin wanda aka kasa aka tsare wallahi ka je sai ka ga cewa akwai mukhalafat da yawa saboda shi limamin ba a kintsa shi ba shirin zama liman yake ba kawai ba accident ya zama liman haka ne ko ba haka ba don haka bai iya halari ba bai iya shimawi ba bai iya iziya ba da haka me ke gyara sallah me ke abin nan wani makofin ta rikici sai dai ce muku assalamu alaikum a sake sabuwa na fatan punjabi saboda an bai san abin da yake kawai abin da ya koya koya dan koyi wata hadda ce a wajen wata makarantar islamiyya su ya ɗan yi rayin Allah ba shi ya ɗan rayin tilawa shi kenan mutanen masallacin kuma duk jahilai ne da sun ja ɗan yi wani kilasa ta kai ne neman kawai ina fatan fahimta so abin da ake so za ku sa liman fa na taɓa ga ba kawai liman ana magana kai ba da sallah ba yana monitorin ɗin abin da kuke ne yana monitorin ya kuke sallah ku kanku ya kuke shigowa masallaci ya wannan ya zo da isbali wani ya aske gemun shi wani na ga alama akwai damuwa tare da shi mai ki bari mu bincika mu gani a kwana biyu mu ga wani ba shi liman wato imama ba wani abu ne kawai da yake simple na ai sallah a wuce ba kawai ina fatan banda shine malam ke cewa daga cikin hikimar da manzon Allah ke gowa ya kalli sabansa shine zai duba menene wani ya ga yana sallah ya rikici zai gyara masa wani kamar irin wannan wani ya kaza ya gyara ba shine abin da fara Khallad bin Rafi ba ina fatan fahimta bayan kuma sallah je zauna wani shigo ya kaza kaza so abin da ake so shine liman ya ringa kallon al'amura sannan kuma su mutane su dauka limana da kima da daraja a wajensu kar su dauki liman mutumin banza ko kuma wani sa'an su ne ko da shekarun ku daya ko da ka girme shi zama malamu ya zan limamin ku to dole yana da wani respect kuma domin in babu wannan respect din ba zai iya ce maka wani ya kamata ka kaza ko kamar kaza ba ko kuma ga yadda suna ke kwa kaza ba zai iya ba ta yi ya faɗa maka kana cikin matsalar da kai baka sani ban ya faɗa yana tsoron kakkame mai da martani ko ka ce mashi aljanna ta mai rabo ce kabarin shi daban naka daban da irin maga baƙaƙe magana da ake gawa masu aji Allah sa kun fahimta dole mu dinga showing respect ga shugabanninmu na wurare musamman wuraren addini abin da shafi addini in Allah da insha Allah ina nan na shi wata lacca na ce muku zai mai suna daraja martabar ilimi da malamai martabar ilimi da malamai saboda wasu take-take da ke gani wasu abuwa na faruwa mutane suna cutuwa yawa amma ba su da suna wani cutuwar ba ilimi ya wuce wasa malam sannan wanda ke ɗauke da shi kuma ya fi ƙarfin wasa to amma yanzu tunda mun zama ba mu da kan gado sai zama ana zubar da mutuncin waɗanda ke ɗauke da ilimin ba extension kenan ana gwada mutuncin ilimin to su suke asara cikin wani lamarin musulmi ke asara da wani abin sannan ita ma duniya tana asara sakamakon wani abin to wani lacca dole za mu ta insha Allah ta'ala martabar ilimi da kuma ta malamai kuma akwai strategy kamar da gangan ake wasu abubuwa a wasan kwaikwayo za ga ana ana zubar da martabar ilimi da malamai sai samu ɗan iska sai ce shi ne malar dare wannan wulakanta ilimi da malamai ne ba kwa gani wani ɗan iska za a samu mai wasa da 'yan mata a cikin fim za a ce wai shi ne malam da ne ya shi malam sai je ɗebo hadisan ƙarya ya ɗebo kaza bai iya ja ba komai lallata wannan wulakanta ilimi ne kuma wulakanta malamai ne sai wani samu tantiri wai shi ne malam ya sa rawani wai shi ya ga a wulakanci fa yan siyasa su wulakanta ilimi su wakanta malamai masu kuɗi su haka wane ne su haka a tsare-tsare da ake gudanar duk gasa nan to za mu yi wannan cewa don jawo hankalin ga musulmi a haskaka musu kuma daga cin dama manufa kafa makarantar mala albani shi ne mene wayar da kan musulmi akan dukkan irin wani abubuwa ɗin allah da ya samu dace don haka wannan ita ce hikima ɗaya daga cin hikimomin da manzan allah ya sa sallallahu alaihi wasallama yake abin nan yake fuskanto al'ummarsa idan an gama sallah allah samu dace ma iya koma kan matanin hadisi inda malai ce wa haddathani ibn numairin qala haddathana abu khalid ya'ni al-ahmar an sa'an asim bi hadha al-isnadi wa qala ya dhal jalali wal ikram malai ke cewa wa haddathanahu ibn numairin ibn numairin ya ba mu hadisin qala haddathana abu khalid yace abu khalid ya ba mu hadisi ya'ni al-ahmar yace al-ahmar an asim daga asim bi hadha al-isnadi da wancan isnadi wanda ya gabata an fanci abin ko shine an abdullahi ibn harith an aisha kenan wa qala sai ce ya zal jalali wal ikram ma'ana ya fito fili kamar inda ruwa ɗayan fito ta ce ya zal jalali wal ikram shi ma shi ya zal jalali wal ikram malin cewa haddathana abdul warithi ibn abdul samadi qala haddathani abi qala haddathana shu'ba an asim an abdullah ibn harith wa khalid an abdullah ibn harith kilahuma an aisha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bimithlihi ghayra annahu kana yaqulu ya dhal jalali wal ikram مالك حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد شي كما ce حدثني ابي بابانا بان لباري قال حدثنا شعبة ce شعبة بام حديثي عن عاصم daga عاصم عن عبد الله ابن حارث daga Abdullah dan Harith wa Khalid da Khalid an Abdullah ibn Harith ma daga Abdullah dan Harith kilahuma an Aisha su duka sun samu gana Aisha Allah kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle manzon Allah tsira da minci Allah tabbata a gare shi qala bi mithlihi ya faɗi irin wancan ruwa da gabata ghaira annahu kana yaqulu sai dai shi ma na cewa ya zal jalali wal ikram ma'ana tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkokin kai Allah sun yawaita mabocin aljalal shine al'azama wal ikram muka ce shine martabawa Allah yana da sifa ta azama Allah azimun fi zati azimun fi sha'anihi Allah mai girma ne a zatinsa Allah kuma mai girma da a cikin sha'aninsa ina fata an fahimci wannan abin Allah na da girma ka duba girman kursiyu ka duba irin ƙarfi na Allah ka duba iri kaza irin capacity na ilimin Allah maɗaukakin zarki wani unquantifiable ina fata an fahimta dukkan zaman da muke irin tan da muke nan shi Allah ya sani haka ba wanda ke da wani ilimin duk duniya har tura da ke da awo suna da na'ura ta mai ƙarya ce wani abu take iya sani kawai ina fatan fahimta to dukkan abin da ke duniya Allah na sanin shi kuma ka duba saboda karfin Allah duwa in suke da duniya din nan irin su dukan kufaina irin madaka irin madarkaci irin zumarod irin kilimanjaro irin everest duka fa Allah ya ce wa alqafil arrawasi an tamida bikum Allah ga daukan sai yana watsa su ne kawai ka ko hayyar duk duniya za ta taru ba ta iya cizge dutsen kufaina ballantana kuma ta dauka ta jifa da shi da take so wannan sai Allah shi kadai ina fatan fahimta to Allah azim zaljal wal ikram Allah kuma da ikram karramawa ga waɗanda suka cancanci karramawa shi kuma Allah bai karrama kowa sai auliya abu waliyansa kaɗai ke girmamawa ina ce waliye ina nufin musulmai mu'minai su ne Allah ke karramawa jama'a fanci wani abin ko Allah samu dace مالك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتبت كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد malace haddathana ishaq bin ibrahima malan ishaq dan ibrahima dan rawiya yace akhbarana jarir malan jarir dan abdulhamid ya ba mu hadisi an mansurin daga mansur ibn mu'tamir yace an musayyab ibn rafi shi wannan kaza karanta an musayyab ko fahimta amma sunan sa'idu ibn musayyib musayyib ake cewa ko me yasa saboda shi ya addu'a cewa sayyaballahu fin nari man sayyaba walidi asalin tasib shine a bar wata dabba zuwa ga gumaka zuwa ga dodanni da aljanu to sunan baban shi musayyab wanda aka ba aljanu aka ba gumaka sai ga sunan bai mai daɗi ba ana kiran shi baban shi da haka sai ce to sayyaballahu fin nari shi kuma ga cikin mujabud da'awa in ya addu'a Allah na amsa ce to duk wanda ya ce baban shi musai shi ma Allah sai ba shi a wuta shi yasa malaman hadisi in suka zo ce an sa'idi sai ce ce ibni musayyib ba za a ce musayyab din ba to kaga in alkafara kai ka shiga hadisi in kai wasa addu'a sa'idi wasu sai ta kama ka in alkafara kai ba koya ma akai ba me yawa ma ka ji wani malami ya ce haddasa sa'id bin musayyib ka ce a an yi kuskure ai musayyab ne ina fatan fahimta amma wannan tun da shi bai addu'a ba kuma sunan uban shi kenan bai canza ba shi yasa ga balus ka ce anil musayyab ibn rafi daga musayyab dan rafi yace an warrad daga warrad shi warrad din sunan shi maula maula mugira ibn shuba bararran bawa ne na mugira dan shuba qala yace katabal mugira ibn shuba ila muawiya mugira dan shuba ya rubuta wasu hadisai zuwa ga muawiya dan abi sufyan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi kare da faraga min salati ya kasance idan ya gama sallah kun ga kenan ya halasta ce wane ya gama sallah ba kamar da muka gada a Hausa ba ko aka ce ba a cewa wane ya gama sallah sai dai a ce mene ya ida ina fatan fahimta to wata suna daukan an ce an gama an mutu kenan ko ko kuma mutum ya zama kafiri ko to amma gashi idza faraga in an cewa ne ga masalla ba nufin gaba daya dina ba ko kuma dole zai mutu bane Allah samu dace kana idza faraga min salati wa sallama annabi ya kasance da ya gama sallah ya sallame kale sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba abun bauta a misaya cancanta in ba Allah ba wahdahu la sharika la shi kadai kuma ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki gaba ɗaya Allah ne da mallaka walahul hamdu dukkan godiya gare shi take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai Allahumma la mani alma ataita ya Allah ba mai hana abin da ka bayar wala mu'ti lima manata ba mai bada abin da ka hana wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu wadatar mai wadata bata amfani a wajenka zaljaddu minkal jaddu girman mai girma bai wani amfani a wajenka ko wadatarsa ko girmansa ko connection ɗinsa ko position political position duka waɗannan ba su amfani a wajen Allah maɗaukakin sarki ina fata an fahimci wannan abin to wannan ma sai sai na mugira ke cewa mu'awi cewa manzon Allah kasance nan wannan amajin zikirin da ake baya an gama sallah jama'a kun fahimci wannan abin ko idan kun cewa dukkan mafi yawan azkar da suke cikin addinin musulunci da ake as-sabahu wal masa za ku cewa duka kusan sai sun dauki abin da ke mas'ala ta tauhidi kun fahimta duk wani zikiri ka dauka ka gani Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya rajala kiran akwai tauhidi a cikin ko babu hmm ai na ta ina fito fadin ka Allahumma ma tauhidi ne a ciki ina fatan fahimta anta salamu tawil asma ya shigo ciki wa minka salamu al af'al ya shigo ciki ina fatan fahimta to nan kuma kace yace la ilaha illallah annafi wal isbat ba abauta a bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki kaga tauhidi aka fara kalmatul haq kalmatul taqwa yace la ilaha illallah wannan kuma ita ce fasila bainal imani والكفر وبين الاسلام والشرك ina fatan fahimta ita ce kalmar ke rabewa tsakanin musulmi da kafiri shine la ilaha illallah shine la ilaha ka kore ba wani abin da ya cancanta abautawa illallah sai da Allah shi kadai ka kore kowanne shi sa kaga mushrikan zaman manzo Allah sun fanci larabci kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna idan aka ce la ilaha illallah sai ce sam aja'ala al-alihata ilahan wahidan in hadha da shay'un ujab yanzu a ce duka wayannan allolin a mai da su guda ɗaya wannan an mamaki ne isbiru isbiru ala mene mene ke cewa wanda ke ta wasbiru ala alihatikum in hadha illa shay'un yurad ku tabi ku hakuri ga allolinku wannan yazo na bata su kawai wani abu ake nufi a kota ajanda ƙarƙashin ƙasa ina fatan fahimta kaga ashe wani tuntuna ake irin wannan tunanin ka zo ka faice mutane gaskiya ɗari bisa ɗari da zuciya ka ɗaya da a ce ai akwai wani manufa ina fatan fahimta annabi ya zo masu wazi la'ilala amma suna ce akwai wata manufa yiri da ayyata takabbara girma yake so makami yake so wannan duk irin abu ne da tunani ne na kafarai shi musulmi gaskiya sani wajen ansata to ku ji abin da yake cewa la ilaha illallah wannan shine ka da wani abu ta kace la ilaha babu wani Allah gaba daya da kai shi ka kai banna a wajen kore kaga a lokacin kana cewa annabi Isa ba Allah bane ba a cikin la ilaha da kace kun fahimta Uzairu ba Allah bane dan haka ballantana wannan wake da suna Ibrahim Inyasi ba Allah bane Shehu Tijjani ba Allah bane ka duk wani ake bauta tsimbirbira da masu bauta buda gumakan na 'yan chinese wanda ku ga 'yan chinese buda masu chinese din nan masu salkwabo ko mu gane ba ne masu salkwabo a chinese ba a gusanin suna fada ba za ga suna hada carbi za a gansu ko ai suna bauta wasu gumaka ne buddhism ake ce da su ina fatan fahimta su ma akwai buziya su kuma su ma kabilu su ma aisha suke su ma da akwai irin abin da suke bautawa hinduism su ma in masu bautar hindiya akwai abin da suke bautawa dadin na ina rike wani abuwa din amma na manta ne ina fatan fahimta wannan duk allon da akwai alto dukkan su da kace la ilaha dukka watsi da wancan ne ka ce dukkan su fa ba alloli bane ka san ko ka taro match ina fatan fahimta eh ka taro ke ci duk wancan ka ba daidai suke ba kuma haka da'awar take in ko ba a fanci haka ko ba a fanci sakon ba wa ta malam shafi ce in ba haka ba a fanci sakon ba ne idan wasu wancan in ka ga ce kiristoci ba fanci ba da su kake ba masu buda ba su fanci da su kake ba masu bauta indiya ba su a to ba a fanci sakon ba tukuna da ka ce la ilaha duka ka kwatse su shi sa su abu jihar da su abu lahabi da suka gane abin da yake faɗa sun san cewa da hubal da lata da uzza da manata sassa lukuri din nan sun san da su ake cewa ake ban da su da ce la ilaha cewa diya wadan da su ce illallah sai kafa nashi cewa sai Allah kwara daya zaka ce to ba sai yadda ba saboda an zubar da kimar wayancan kenan ina fata kun fahimta so tauhidi kalmar shiga musulunci tana nufin ƙaryata duk wanda ya ce shi Allah ne ko a baka ko aikace ina fatan fahimta don haka duk wani wali da ce maka wai shi ma Allah ne za a iya bauta mashi za a yi roƙonsa za a yi kaza kaza to na farko shi kan shi ya zama arne karan farko kenan ya zama arne kuma mutane kun san da basu lura ba mutane sun ɗauka bauta ko wai sai ka zo kayi sujuda kayi ruku'u wai shine bauta haka mutane sai kallon abu a'a wannan ma mataki na biyu ne na bauta amma a amalin qulub ashaddu abin nan abin ya fi tsani a nan wajen addu'a zaka ce Allah ba ni kaza addu'a ce in za ku manta yaushe ne oke ba ku bane ina wasu karatu cewa zikirori da ake din nan da abin nan ina fatan fahimta in kai zaka samu kariya kamar azkarus sabahi wal masa to sannan kuma a disantan kana bauta Allah ne Allah sa kun fahimta daga lokacin da ka ce ya Allah ka bani kuɗi biliyan ɗari ka ɗauka a wannan aito kai kanka ne kawai a ka yi addu'a ga bukata ka ne sannan kuma ka bauta wa Allah ne Allah sa kuna fahimta wani abu eh wai za sa laka ibadi anni ujibu da'awata da'i idza da'ani innal ladhina yastakbiruna an ibadati jahannam wa qara bakum du'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannama dakhirina ubangije ku bauta mun to bauta da addu'a da kake gani kuna fahimta bauta ce don haka la tasluhu li ahadin illa Allah bata dace da wani wani ba Allah madaukakin sarki ba to daga lokacin da ka zo kace zaka faɗi kace shehu a gazan subhanallah ka bauta mai kenan ina fatan fahimta ka bauta mai kenan daga lokacin da kake bukata kace shehu kai mun kaza wannan ka bauta masa kenan to ballantana zo matsalar alkaufu da at-tawakkul duka ibadu ne wanda suke Allah ka dakewa to fa in kace la ilaha illallah kai tsaye kana kore wa'annan abun gaba da ba za a kowa bane sai Allah shi kadai da haka wa'annan duka ba cancanta ba kuma muna tabbatawa ƙarya ne duk wanda ya ce shi ma Allah ne za a yi roƙonsa ko zai iya taimakawa ko zai iya kaza yana da rai ko bayan ya mutu kaza kaza mun ce ƙarya ne shi ba Allah bane ƙarya ne ba duk duniya ba taɓa samun wanda ya da'awar shi Allah ba ne sa kan suna kamar Allahu ba a samu wannan abin ba sai sai in yasi ina fatan fahimta wai kuma har wani malami ya ce wai zai wanke maka abin to ai ba ku gane ba ne abin da ake nufi ai Allahu abin da ake nufi ai duk komai kamance ai duk komai Allah ce komai alamun Allah ne kai ka ji wai cewa da akwatin aikin haji ya musanta wai idan ka dawo aka rubuta nan aka sa ɗahir bauchi akwati number one akwati number two aka sa ɗahir bauchi ina fatan fahimta eh yawo to akwati number two aka sa ɗahir bauchi aka zo aka jeranta su ana zaƙo su daga cikin jirgi in aka sai ce la ga ɗahir bauchi in aka ga wancan akwatin a ce ga ɗahir bauchi ina fatan fahimta wato ai kamar haka ne misalin yayi a to yanzu shi kenan ga ɗaya rubuce sai ji zuwa kai ɗaya rubuce ka ba naira miliyan ɗari in kai ma gira sai na ga akwatin da sai na zuba akwatin kun gane misalin kuwa in ka tambaye na zaki ce ai na ga ɗaya rubuce na aje mashi ina ba ta fahimta zai yadda in an ga mutane me za a ce za a ce na tabu to ashe haƙƙi ko da wani misalin ƙarya yake haƙƙin Allah ba a ba kowa duk da kowa komai alama ce ta Allah to amma bai ɗaukan siffar Allah da aikin Allah da haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki ina fatan fahimci wannan abin wallahi a ringa ga mutane tauhidi ana misleading mutane ahlus sunna ku tashi kwantar da tauhidi kwantar da aqida a kuma fito da lamiri karara a fahimta amma munafincin da ake yanzu a ce wai shikenan za a magan tauhidi wato ba a so wannan su jawo shi ba a so a bata su wani rai ai abin da ake to yanzu an kusa ma daya ai to yanzu ma mun haduwa waje kaza da kaza abin nan wallahi wannan duk munafinci ne ko markuci ko ustazai da malamai ku ji ba wani rawuwa wani annabi da yayi ya burge kowa ya kowa ya bi shi ba taba wani annabin da kowa ya bi shi ba kun fahimta wasu ne masu rabo suke bin annabawa haka da'awa ta gaskiya wasu masu rabo ne suke binta ina fata kun fito na abin ala ku tayi ku ga mutane gaskiya ku ga masu tawhidi a fayyace ta wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama an baje imani wanda ya ga dama ce shi kuma bai gaba an zage shi shi ya jiyo kun fahimta kamar wanda ne muku ba zauna karatu ba ne yadda ake wa gaskiya kwaskwari ma wai in za a faɗi gaskiya ta ce wai to sai an ta mata shafa-shafa da mai da mai an shafa mata gazan an sha mata jambaki an kawo da an gogoga mata an sa mata zani da abin nan wai gaskiya ana gaskiya ce kaɗai a duniya yanzu ake mata kwaskwari ma kafin a yi ta amma ɓanna ko kai tsaye ake fito da ita ina fatan fahimta in a faɗa sai mace ce to ai mu mu saboda ba a biyo mata inda muka kamata ba dan an faɗi gaskiya ba abin wace da kake tsama dalilin ka karyata ko ka amsa ba dalili ba ne za a kama kan laifin baka amsa ɗin ba in ya so shi wanda ya gawa wata hanyar da ya kamata ba shi ma kama shi laifin ya faɗa ba da ya kamata ba amma dai za a kama ka da wannan abin Allah shi kyauta to abinda ana wani lokaci ya ƙure insha Allah za mu ja birki dole a nan wajen sai Allah ya kawo mako gaba sai mu tashi kan wannan hadisi insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu kuma Allah maɗaukakin suke ka yafe mana Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ka ƙaskantar da kafirci wannan makanta ta mai albarka Allah ka samu ƙara mata albarka Allah ka tsare ta da tsarewa ya Allah Allah wannan makanta abinda aka gina dan shi inda aka nufa da ita Allah ka kai ka ida nufi ya Allah madaukakin sarki dan abin zai kawo mata matsala ko cikas Allah ka mana maganin shi ya Allah duk masu mana makirci da masu mana sharri da masu mana mugunta Allah ka san su Allah ka mana maganin su Allah ka ba mu nasara akan su kakka ba su nasara akan mu ya Allah Allah ka tabbatar da wannan makaranta shugaban makarantar nan kuma Allah ka dora su akan daidai ka jagoranci zuwa ga abin da kake so kai da shi Allah ka biya mana bukatunmu na duniya da na kiyama duk mai bukata ana Allah ka biya mai bukatarsa duk mai matsala Allah ka yi mai matsalarsa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka mana ka cika ka sa mu gama lafiya Allah ka cikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da malaman malamanmu da dukkan al'ummar musulmi يا الله كبيا مرقاتم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجد ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته